الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 22 ne ko wala 22 ne ko 22 ko da uku na'am da an samu wahami kenan 23 ne to 23 ga watan rabi'u thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da takwas ne ko takwas ga watan 12 shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na ammar bin yasir da ke cikin unguwar hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin alhalal wal haram fil islam wallafar doktor kardawi hafizahullah wannan shine darasi na 22 a cikin jerin darussan da muka gabatar a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karasa karatu akan wata gaba mai mahimmanci wadda wato a ƙarƙashin maza kohu bi tsariƙin yi khalifu ɗariƙatana ma'ana idan ainihin wato ahalul kitab suka yanka dabba saɓanin irin hanyar da muke yankawa za a ci wannan dabbar ko ba za a ci ba to shine muka samu tattaunawa a satin da ya wuce daga nan kuma sai muka tattauna game da hukuncin naman da ake shigo da shi daga kasashen waje wato naman da ake yin importing ko na kaji ko na shanu ko na awaki wanda za a yi preserving ɗinsa sai a yi oda a shigo mana da shi ƙasar nan tamu ko ƙasashen musulmi to yaya hukuncin cin irin wannan to shi ma mun karanta abin da yake malamai sun tattauna a kansa a ƙarƙashin wannan wanda kawai inda malam ya ce naman da ba za a ci ba shine wanda aka yi importin ma'ana aka shigo da shi da suke yin gurguzu duk ƙasashen da suke yin gurguzu kuma ba musulmi ba ne ko ahalul kitabi suka yanka wannan naman su 'yan gurguzun ne suka yanka naman suka yi preserving ɗinsu aka yi importin zuwa ƙasashen musulmi baya halatta a ci to sannan sai kuma muka tattauna game da shin yankan majusawa da waɗanda suka yi kama da su za a ci ko ba za a ci ba shi ma dai malamai sun yi saɓani game da yankan da ba majuse ya yi da yawa daga cikin malamai dai suna hana cin sun ce ba za a ci ba domin sun ce mushrikai ne ba ahlul kitab ba mu ko wayanda aka halatta mana cin namun su sune ahlul kitab wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum amma wasu daga cikin malamai kuma sun tafi akan halaccin cin naman da ba majuse ya yanka sun kafa hujja da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam sinnu bihim sunnata ahlul kitab sannan kuma suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi jizya daga majusawan hajar to a ƙarƙashin wannan sai suka ce don haka su ma in sun yanka za a iya ci tunda annabi ya ce a yi musu sunna irin ta ahlul kitab sannan ibn hazm kuma yake cewa ainihin wato a cikin littafin sa muhalla yace su ma ahlul kitab ma'ana su ma ahlul kitabin ne da aka hukuncin su ɗaya da hukuncin ahlul kitab akan wannan hukuncin da muke magana na a ciyan kan ko ba za a ci ba domin su ma akwai ainihin a da'awarsu akwai wani annabi wato zorasta zorasta wanda ko zorashta wanda suka yi imani suna ganin annabi ne cikin annabawan Allah da aka aiko da haka sun yi imani da shi da haka a ƙarƙashin wannan shi ibn hazm yana ganin da wasu cikin malamai cewa ainihin wato za a iya cin yankan majusawa sannan sai gaba ta gaba ma gaba anna la nas'alu anhu ƙa'ida ce duk abin da ba mu gani ba kan mu tambaya duk naman da ya zo mana ba a gabanmu aka yanka shi ba a yanke muka gan shi ko kuma a gyara ma an soya shi ko an dafa kan mu tambaya an yanka waye ya yankan kan mu tambaya idan kana kokonto kawai in ka zo ci kai bismillah shikenan wannan shi ma mun karanta wannan gaba sannan sai muka shiga kuma wata sabuwar tattaunawa shine game da abin da ya shafi farauta inda malam yake cewa da yawa daga cikin larabawa da sauran al'ummomi sun kasance suna rayuwa akan wannan sana'a ta farauta don haka ne alkur'ani da sunna ya bata kula suka bata kulawa kuma malaman fiƙihu sun keɓance ko sun ware babuka na musamman da suka yi magana akan farauta don haka sun yi bayanin abin da ya halatta a farauta da abin da ya haramta na farauta da abin da ya wajaba a cikin sana'ar farauta da abin da yake mustahabbi ne a cikin sana'ar farauta sai ce da yawa daga cikin dabbobi da tsuntsaye namansu yana da daɗi sai dai kuma wani lokaci ɗan adam ba shi da damar ya iya kama wannan dabbobi domin dabbobi ne na daji dabbobi ne da babu sabo tsakaninsa da su shi yasa musulunci bai sharɗanta masa irin sharɗanta wadda aka yi masa ba a dabbobin gida na sai an yanka su a makogoro ko kuma a wannan kwarin da ake kira labba na fata an gane da aka sai zamanto an sassauta masa zai iya harba da kibiya zai iya harbi ainihin wato zai iya tura karansa zai iya aika shaho ko wani cikin tsuntsayen da ya bashi horo ya kamo masa to muna cikin wannan lokaci ya mana don haka za mu tashi akan gabar wa aqarran nasa fi hadha wa aqarran nasa ko kuma muka ɗauko gabar zalika anna hunaka kathiran min alhaywanat lalle mu sani da yawa akwai da yawa daga cikin dabbobi wa tuyur da tsuntsaye almustadabu lahmuha wanda namun su yana da daɗi la yatamakkanu al-insanu minha amma kuma mutum ba shi da imkaniya ba shi da iko ko damar da zai iya zuwa ya kama ya sarrafa ya ci wala yaqdiru alaiha ba shi da iko a kansu li'annaha ghairu musta'nisatun lahu domin ba su saba da shi ba dabbobin daji ne ba wanda za su ga dan adam su motso kusa da shi bane wanda tsakanin su da dan adam ko dai gudu ko fada ne falam yashtarid al-islam fiha dan haka shi sa musulunci bai sharɗanta ba a cikin waɗannan dabbobin ainihin wato na daji mashtarada fil haywanatil insaniya irin sharadin da ya sharɗanta wa dabbobin gida minas zakati na yanka fil halq a makogoro aw labba ko kuma a ainihin labba waqtufiya fi tazkiyatiha bima yashulu fi mithliha takhfifan alal insan da aka sai aka wadatar da dan adam wajen yankawa duk abin da zai zama mai sauki a gare shi wajen mu'amalanta irin wannan dabbobin wajen yankawa to sai aka wadatar da dan adam iyanan kawai in harbin ne in aikawa yayi da kare da sauransu wa tawsi'atan alai dan kuma sake yalwatawa ga shi dan adam wa aqarra an-nasa fi hadha al-amr musulunci ya tabbatar da mutane akan wannan al'amari alama hadathum ilayhi al-fitra zuwa ga abinda fitra ta shiryar da su zuwa gare shi wal haja da kuma bukata dan haka an tabbatar da mutane akan haka in suka ga dabbar daji daga nesa to dama tsakaninsu da ita sai dai nesa da haka sai dai su sa wani abu ko abin nan kwari da baka ko su sa kibiya abin nan mashi ko kuma bindiga ko wani abu mai kama da haka ko kuma su aika kare ya kamo musu da haka musulunci sai tabbatar da mutane akan haka bisa ga abin da fidira ta dan adam da kuma bukata ta shiryar da shi zuwa gare shi da haka a fidirarsa yana son cin wannan dabbobin kuma ba shi da imkaniya da kudurar kaiwa gare su amma ga wasu dabaru da wasu hanyoyi da yake bi wajen ya ga ya kama zaki ko ya kama kura ko ya kama damusa ko ya kama kaza duk da cewa waɗannan ba a cin su ko amma dabbobin da ake ci a cikin ainihin wato a a dabbobin daji sai aka bashi damar ya bi hanyoyi irin na ɗabi'a hanyoyi irin gwargwadon bukata yanda zai cin musu ya kama wa innama udkhila alaihi tanzimatin washtiraɗatin تخضعه لعقيدة الإسلام ونظامه إنما كوي دي أدخل عليه تنظيمات أن شجر مسا دوس سارة ساري واشتراطات دوس شرطة تخضعه wato wanda takhda'uhu za ta dinga wato rusunar da shi za ta dinga dan kwafar da shi li aqidatul islam saboda aƙida irin ta musulunci wani zamihi da kuma tsari irin na addinin musulunci akwai wasu tsare-tsare a matsayinsa na ɗan farauta akwai wasu sharuɗa wanda dole ya risina wa waɗannan tsare-tsaren dole ya risina wa waɗannan sharuɗan saboda kiyaye aƙida ta musulunci wani zamihi da kuma tsari irin na addinin musulunci wato subiguhu wato a ka kulli shu'unil muslim wato subiguhu sannan wannan tsare-tsaren da waɗannan sharuɗan su sake rina shi ɗan adam ka kulli shu'unil muslim kaman dai yanda yake a dukkan sha'ani da al'amura na musulmi bisibgatil islamiyya da irin rini irin na addinin musulunci da haka akwai wasu dokoki da wasu sharuɗa dan dan farauta a shari'ar musulunci ya bambanta da dan daba wanda kawai yake kama karansa ba bismillah ba ambatan sunan Allah ba wani training shi ma yana bukata a bashi training kawai su fantsama su je abu ma ya zama fada da sare-sare da kwace da waye da sauransu wanda duk a cikin daji da abubuwan da shan wiwi da sauransu wannan to kaga sai aka ce a farauta tana da asali a addinin musulunci kuma ga yanda za a tsabtace ta akwai dokoki akwai sharuɗa akwai tsare-tsare da ake so mutum ya risina wa waɗannan tsare-tsaren in yana son farautarsa ta zama ta halatta kamar yadda kuma aka sake rina shi kamar yadda sauran sha'anunnukan musulmi da ake tura shi a sake rina shi bisibgatul islamiyya da irin rini da tiri irin na addinin musulunci wa hadhihi al-ishtiratat waɗannan sharuɗa din minha daga cikin su ma ya ta'allaqu bis sa'id akwai sharuɗan da suna da alaka da shi dan farautar me yin farauta shine as-sa'id ana za mu ji su wa'annan sharuɗa ne na dan farauta da haka wanda sana'ar ko yake sha'awarta to ba kawai yadda ya ga mutanen gari kawai suna yi ko 'yan daba ko 'yan tauri ko 'yan kaza suna yin farauta a akwai shi a matsayinsa na ɗan farauta akwai wasu sharuɗa da ake so ya kiyaye wa minha daga cikin sharuɗan kuma ma ya ta'allaku bil masid akwai waɗanda suke da alaƙa da ita dabbar da za a farauta ɗin akwai wasu sharuɗa da ake so ita dabbar da za a farauta ta cika wa minha daga cikin sharuɗan kuma ma ya ta'allaku bi ma yakunu bihi sayd suna da alaƙa da irin abin da za a yi farautar da shi kaji abubuwa guda uku sharuɗan shi ɗan farautar sharuɗan dabbar da za a farauta abin da za a yi amfani da shi domin yin farautar duk akwai sharuɗa wa hadha kulluhu fi saydil bar amma fa wannan bayanin duk da kake jin sa game da farautar tudu game da farautar tudu amma saydul bahar amma farautar cikin ruwa faƙad taƙaddama bayani ya gabata a kanta annallaha a hallahu jumlatan wannan farauta cikin ruwa Allah ya halatta ta jumlatan a dunkule duna ƙaidin ba tare da wani iyaka ba babu wani ƙaidi kawai in dai dabba cikin ruwa ce wadda ainihin take rayuwa a cikin ruwa ba ta iya rayuwa sai a cikin ruwa wannan mun gama bayani akan ta cewa ya halatta ko da ranta ko ta mutu musulmi ne ya yi su din arne ne ya yi su din wannan duk baka da matsala a farauta cikin wato dabba cikin ruwa baka da matsala a ina ne kake buƙatar fayyacewa da bayani a farautar tudu to akwai sharuɗan shi mai farautar ta tudu akwai sharuɗan ga dabbar da za a farauta ta tudu sannan akwai kuma sharuɗa na abubuwan da za a yi amfani da su wajen yin farauta ɗin uhilla lakum saidul bahri wa ta'amu ubangiji ta'ala ya ce ya halatta muku wato uhilla lakum an halatta muku saidul bahar wato farauta da su ɗin cikin ruwa wa ta'amuhu da kuma abin da ruwa ya koro shi kila ba farautowa kai ba kawai ka je bakin teku ko za ka ɗebi ruwa ko za ka yi wanka kawai sai ga wani ƙaton kifi ya mutu kawai ruwa ya tunkuɗo shi bakin gaba inna ma huwa rizqun saqa hullahu ilaika kawai za a can kaga talle sai sai sai zaki kawai arziki ne Allah ya koro ma shi ba ba magana tambayar to wannan kifin waye ya kashe shi ba ruwanka da ita dabbar ruwa ba wannan sharadin na fata an gane to sai malam yake cewa ma ya ta'allaku bis sa'id sharuɗan da suke da alaka da as-sa'id shi mai yin farauta amma sa'idu li saydil bar amma dan farautar tudu fa yushtaradu fihi to an sharɗanta masa ma yushtaradu fi zabihi irin abin da aka sharɗanta wa mai yanka ai mun karanta sharuɗan mai yin yankan dabba ko ya zama musulmi ya zama kaza ya zama kaza to wa'annan irin sharuɗan da aka gindaya wa wanda zai yanka dabba malamin yanka to irin wannan sharaɗin aka gindaya wa mai yin farauta tudu an ya kuna musulman ya zama musulmi aw min ahlil kitab ko kuma ya zama daga cikin ahlul kitab aw man huwa fi hukumi ahlil kitab ko kuma ya zama daga cikin waɗanda hukuncinsu ɗaya da ahlul kitab kalmajusi kamar majusawa a wajen wasu malaman wasabi'ina da sabi'awa wanda duk mun karanta bayanin su satin da ya wuce kaga a wajen wasu malaman kamar irin su ibn hazm shi yana ganin da majusawa da sabi'awa waɗannan su ma duk in sun yanka za a ci kenan kaga farautar wanda ba za a ci ba shine wanda yake arne zalla ba shi da addini ma'ana arnan da yake shi ba musulmi ba ne baya cikin ahalul kitab baya cikin kuma wanda malamai suka yi musu hukunci irin na ahalul kitab to wannan in ya kamo dabba farauta sai dai inda ranta ya kamo aka samu wanda ya halatta ya yanka ya yanka to shine zaka ci amma idan aka samu mai bautar wuta ko mai bautar rana ko mai bautar bishiya ko mai bautar saniya to ire-iren wannan in suka zama su ne 'yan farauta to in suka farauto in ka ga musulmi ya ci to sai dai in wannan dabbar da suka farauta da aka kawo sai musulmi ko wani cikin ahalul kitabi kirista ko ba yahudi sai ya yanka shiken an fahimci sharaɗi na farko ya zama musulmi ko ya zamanto daga cikin waɗanda aka halatta wa musulmi cin yankansu wa min at-tawjihat allati 'allamaha al-islamu lis-sa'id na daga cikin fuskantarwar da musulunci ya karantar da ɗan farauta an laye kuna abisan bisaidi kada ya zamanto wasa yake yi da wannan farauta tasa kada ya zamanto ɗan farauta ne na wasa kawai ya kashe dabba kawai don nishaɗi ko irin yadda su 'yan farauta suke ko 'yan daba kawai ran bikin wani daga cikinsu kawai ya tawo farauta cikin daji na fata an gane ya zamanto a ya zamanto ya ɗauki wannan sana'a ta farauta ba wanda kawai shi ɗan farauta ne amma abisan bisaidihi wasa da wargi ya mayar da farauta tasa fa yazhaqu hazihil arwa ya dinga karkashe waɗannan rawuka na dabbobi yana fidda ransu duna qasdin minhu ba tare da yana da wata manufa ila akali ha zuwa ga cin naman wannan dabbobin da ya kashe a wulin tifa'i biha ko amfani da su ba kawai dan farauta ne ya ce ya kashe zaki ko ya kashe barewa ko ya kashe kaza shi ba dauka yake ba kawai zai kashe ta yayi gaba a ce ka ai wani yau da aka je farauta yayi karan batta da bauna ko yayi kaza sai da ya kata kata da ita ya kashe ta kuma kawai tafiya sa wannan kaga ya zama dan ta'adda a cikin ainihin wato gandun daji kamata yayi malaman gandun daji su abin nan ɗinsa ina fata an gane a'a ya fita farauta dan abin da ya je in ya harbo ya ɗauko ya zo gida a ci kuma wanda baya bukata ya siyar ko kuma ba ci zai a gida ba kawai dama irin wannan naman dajin yana da tsada ya farauto shi dan ya zo ya siyar kuɗin ya yi bukatu da shi to wannan kaga farauta ce wadda irin wadda ake bukata shi dan farauta sharaɗin farko kenan kai ya zamanto wato a ya zama musulmi kai sannan daga cikin taujihat da aka yi masa kada ya zamanto dan farauta irin ta wasa ya zama yana zuwa yana karkashe dabbobi duna kasdin minhu ba tare da wata manufa daga gare shi ba ila akan ya zuwa ga cin naman su awulin tifa'i biya ko kuma amfanuwa da su ta hanyar sayarwa ya amfani da kudin wa fil hadith ya zuwa cikin hadithi man qatala usfuran duk wanda ya kashe tsuntsu abasan dan wasa kawai mutum ya ga kanari ya kashe shi kawai ba wata manufa ko ya ga hasbiya kawai ya harbe ta ko ya ga kurciya ko ya ga dukkan wani abu da ainihin wato ake farauta na tsuntsaye ya kashe tsuntsu abasan dan wasa ba dan ya ci ba ba dan ya yi amfani da shi ba ajja ilallahi yawmal qiyama wannan tsuntsun zai kai kukansa wajen Allah ranar tashin alkiyama ya ƙulu tsuntsun zai ce ya rab ya rab ya ubangiji ya ubangiji inna fulanan katala ni abasan wane ya kashe ni da wasa kawai ba da wata manufa ba dan wasa kawai ya ganni ya raba ni da raina walam ya katulni manfa'atan ba kashe ni yayi dan amfani ba kawai dan wasa ya kashe ni to ya ubangiji gashi nan ya kashe ni haka siddan ba dan ya kama ya ci ba ba dan ya siyar ba ba dan kila ana hada wani magani da musulunci ya halatta a yi hada wannan maganin ba dan wannan ba kawai ya ya kashe ni ne haka siddan wannan hadithin imamu ahmad a cikin musnad ɗinsa ya ruwaito shi hadisi na 19470 imamun nasayi a cikin ad-duhaya hadisi na 4446 haka imamu dabarani fil kabir hadisi na ainihin wato 638 haka ibn hibbana a cikin az-zaba'i hadisi na 5894 wa da'afahu al-albani amma Sheikh Nasiruddin al-Albani ya raunana wannan hadisin fi al-fi bulugul maram a cikin bulugul maram shafi na 46 an an sharid ibn suwaid wa yuqawwihi al-hadith at-tali sai dai wa yuqawwihi al-hadith at-tali malai yace amma hadisin da zai biyo bayan wannan zai iya karfafa wancan na sama amma in shi shi kadai wancan na saman ne hadisi ne da'ifi saboda a cikin marwaitan akwai wani asharid ibn suwaid wa fil hadithil akhar a wani hadithin ma min insanin babu wani mutum ya katul usfuran da zai kashe tsuntsu fama fauqaha ko sama da tsuntsu bi gairi haqqiha ba tare da haƙƙi ba illa sa'alahu Allahu an hayo qiyama face sai Allah ya tambaye shi dalilin da yasa ya kashe wannan tsuntsun ranar tashin alkiyama ƙila ya rasulallah sai aka ce wato bigai da haƙƙi ha ba tare da haƙƙin tsuntsun ba ƙila ya rasulallah aka ce ya makin Allah wa ma haƙƙu ha to menene haƙƙin tsuntsu kuma ƙala sai ce an ya zubaha ha fa ya akula ha shine ya yanka wannan tsuntsun ya ci wala ya qata ra'asa ha fa yarmi bihi amma ba zai dinga gutsire kan tsuntsu kawai wurgar ba kaga ya zama wasa haka kawai kawai gutsire ko ya murda kansa kawai ya jefar da shi ya tafiyarsa wannan hadithin imam nasa'i ya fitar da shi a cikin as-sayyid wa zaba'i hadisi na 4349 haka abu abdullahi al-hakim an-naisaburi a cikin az-zaba'i hadisi na 7574 haka wasahu wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi ya wafaqa masa mujalladi na 1 shafi na 315 wa hassanahu al-albani fi sahih at-targhib wa tarhib kuma sheikh nasiruddin albani ya inganta wannan hadithin ya hassana shi a cikin sayihu targhib wa tarhib hadisi na 2266 wa da'afahu amma kuma ya raunana hadisin fi gayatul maram a cikin littafin gayatul maram shafi na 47 an abdullahi bin amr hadisi ne na abdullahi dan amr wa qad qabilna al hadithain li'annahuma fi ma'anin wahid malam ya ce to duk za mu iya karɓar waɗannan hadisan guda biyu domin duk suna da ma'ana guda ɗaya ne ma'ana kenan duk hadisan suna fa'idantar da rashin halaccin kashe tsuntsu haka kawai kar mutum ya dinga ganin ayi tsuntsu ne tsuntsu haka kawai ba manufa ba dalili kawai mutum ya kashe shi to wannan kuskure to kaga sharaɗi na biyu kenan kar ya ko daga cikin taujihat shine kar mutum ya zama ya tafi farauta ne dan wasa hadha wannan kenan wa yushtaradu fi sa'id aidan an sharɗanta wa ɗan farauta har wa yau Allah ya kuna muhriman bi hajjin aw umra kai ya zamanto lokacin da zai tafi farauta ya riga ya yi haramar aikin haji ko umara idan mutum ya shiga harama da aikin haji ko umara to an haramta masa yin farauta fa innal muslima domin shi musulmi fi fatratul ihram a lokacin harama da aikin haji ko umara ya kunu fi marhalati salamin to yana cikin wani mataki wata marhala ta salama wa amnin shamilin yana cikin wata marhala wani yanayi na aminci gamamme da zarar mutum ya shiga harama da aikin haji to ya zama bakon Allah maɗaukakin sarki don haka yana cikin salama yana cikin aminci amincin kuma cikakke yam na'am salamin to salamin kamil ko wa amnin shamil yake cewa ya kunu fi marhalati salamin kamil wato yana cikin wani mataki na salama cikakkiyar salama wa amnin shamil da kuma aminci shi ma gamamme yamtaddu nidaquhu wanda iyakar wannan amincin yana tafiya ya miƙe hatta yashmula ma haulahu har ma ya shafi waɗan abin da ke kewaye da shi min haiwanin na dabbobi fil ardi da suke yawo a ban ƙasa ma'ana shi duk wanda ya harama da aikin hajji to ya shiga cikin aminci domin ya shiga gurin da ma yana da aminci to ba shi kaɗai ba duk abin da ke rayuwa kusa da shi shi ma ya shiga cikin aminci da haka duk dabbobin da suke rayuwa ga dabbar farauta ta zo ta shiga ta gabansa kila ma yana tsaye ji ta shiga ta tsakiyar kafafuwansa ta wuce ta ci alfarmar ya shiga harama da aikin haji ba zai taba ta ba kila kurciya ko hasbiya ta zo ta sauka akan kafadarsa amma kawai dai haka ta tashi ba zai kama ta ba saboda ya riga ya shiga cikin alfarmar aikin haji tsuntsu shi ma wannan amincin ya shafe shi na alhazan da suka shiga harama da aikin haji a ɗairin fi sama ko tsuntsu da yake yawo a sama ba zai sa danko ya harbe shi ba saboda ya riga ya harama da aikin haji hatta walau kana saidu amamahu wai koda abun farauta gashi a gabansa yana gani tanaluhu yaduhu hannunsa zai iya kamawa aurumhu ko zai iya sukarsa da mashinsa amma ba zai ba walakin na hulibtila sai dai ka sani wanda ya harama da aikin haji to ya shiga cikin jarabawa ibtila'i kenan ko da sana'a ka farauta ce to sai kuma gashi a wannan shekarar Allah ya kira ka ka amsa kira za ka yi aikin haji ka je ka ɗauki harama da aikin haji kawai sai ga dabbar farauta ƙila hannunka za ka iya wofka kama ta ba za ka kama ba ƙila ba za ka iya kama ta da hannu ba amma za ka iya caka mata mashi ko za ka iya harbinta amma duk ba za ka harba ba saboda ka yi harama da aikin haji mala ya ce sai dai wannan matakin fa al-ibtila ibtila'i ne jarabawa ce Allah ya gani zaka iya kauda kai ga dabbar farauta a matsayinka na dan farauta amma ka kauda kai ka kyale ta wa tarbiya kuma tarbiya Allah ta'ala yake maka ya gani zaka iya jurewa ka danne zuciyarka ka kyale wannan dabbar allati tukawwinu al-mu'minu al-qawiyyu as-sabir wanda irin wannan tarbiyar ita ce take tabbatar da mumini ya zama mai karfi mai haƙuri a ce abu kaza haramun ne zuciya tana so kana kawar abin ka haƙura tarbiya kenan abin yana nan kamar yadda ake wa mai azumi gashi a cikin ɗaki akwai abinci kala-kala amma an ce kai ya ci sai rana ta faɗi yunwa yana ji bakinsa ga kishirwa ga ruwa ga lemo ga kuma ma ba zai iya sha ba tarbiya kenan Allah ya baka ga ka a cikin ɗakin ka ba mai ganin ka sai shi ga kayayyakin abinci zaka iya cin abincinka ko ka sha abincin ka fito kuma ba wanda zai iya cewa ba azumi kake ba amma sai ga mutum ba zai iya ci ba ba zai iya sha ba saboda tarbiya to irin wannan tarbiyar ake so ga abu kaza an haramta ma a ga za ka iya kiyaye haramcin kila ma ga gashi kana cikin kana rayuwa cikin wannan haramcin kila wata sana'a ce wadda kuɗi ake samu da ita amma haramtacciya ce ga ta harkokin harkokin ana ta neman ka ka zo ka shiga kuma kana kallon wanda suka shiga irin kuɗin da suke samu amma ka haƙura shine tarbiya din shine tarbiya ka ajiye abinka ɗanka ya zo ya gani kayan kwalama irin na yaro ba zai taɓa ba shi ne tarbiyya ɗin amma ya zo ba a ce ba a ɗauka an ba shi ba ya ɗauka ya ci ya nuna kana da sauran aiki akan ɗanka ba shi da tarbiyya shi sa malamai suka kawo wata ƙa'ida man ta'ajjala shay man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmani duk wanda ya gaggawa kafin a ce ga rabanka ya ɗauka to ukubar da za a mai shine a haramta masa abin shi sa aka ce ko cikin tarbiyyar yara an aka zo ya ɗauka kan a bashi sai a kwace sai a rarraba wa kowa shi a hana shi irin hukumar da za a yi masa ke kar a ji tausayi a ce ya koma gefe ya zama abin tausayi ko yana kuka akan an hana shi tarbiyyar ke na yi in wani ya zagaye ya bashi to an rusa maka aikinka ya ji ba daɗin ya ji zafin ya zama mai kana'a ya zama mai dangana in ya gani ya dinga ɗauke kansa ko da yake yana so har sai an ce wa na ɗauki ko kuma an ɗauka an miƙa masa to wannan ita ce tarbiyyar to shine aka ce shi ma mahajjaci wanda ya harama da aikin haji duk da cewa dan farauta da shi amma ga wata tarbiyya ga abun farauta yana wucewa ta gabansa yana kaiwa da komawa zai iya kama zai iya harba amma aka ce kyale shi wanda wannan tarbiyya din da wannan ibtila'in in ka cinye shine zai kasantar da kai ya samar da kai ka zama mumini mai karfin imani kuma mai haƙuri wa fi dhalika yaqulu Allah ta'ala akan haka ne ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la yabluwannakum Allah lalle ku sani Allah zai jarabce ku bi shay'in da wani abu min as-sayd wato na abin farauta tanaluhu aidikum wanda hannayenku za su iya kama abin farauta dan karami ne kuma gashi kusa da kai zaka iya kamawa Allah ta'ala zai jarabce ku kuna harama kuma wani lokaci zai ga kafin ka shiga harama da aikin hajjin sai ka dade ba ga abin farautar ba amma kana shiga sai su ta zuwa kamar aiko su aka yi wajen ka ah kamar ka duba lokacin da aka in aka samu wani mai imani ya ce shi gaskiyar magana ba zai dinga mai adadin sahu ne ba zai dinga hada mata da maza ba a cikin adadin sahunsa kuma sai sai ka ga kila cikin jarabawa ubangiji sai ta samu wannan ainihin wato fasinjojin ko kamar lokacin da ana ana mashin dan a caba shi ma mutum shi wani baya daukan mata saboda an ce masa haramun ne mace ta taba jikinsa kuma ba yanda za ta hau mashin ɗinsa ba ta taba jikinsa ba wani sai ya tafiyar wajen awa ɗaya duk inda ya zagaya mace sai ga an masa haka kamar dama zube su aka yi akan titin aka ce su fito su jira shi shi kuma gashi yana so ya bi Allah baya so ya ɗauki mata ga kuɗi yana ta kallo ya ga can 200 200 200 200 kafin ya kai ƙarshen titi kila ya kai ko kan zuwa nan ya tara kuɗi kaza amma haka zai ta wannan ta tsaye da shi ya ɗauke kansa wannan haka wannan shine tarbiyar kuma shine ibtila'in shine jarabawar Allah ya ga za ka ci ko ba za ka ci ba wanda da yawa za ka faduwa aiki an fahimta a ɗauko kuɗi kai kaɗai ba wanda ya sani a ce kuku goma sauran suna waje je ka kura ba wallahi ibtila'i ne ɗauko dubu ɗari a ce to kai tun da kai ne ka shigo a ragowar ka je kowa kuku goma ne kowa ka ba shi dubu goma goma jarabawa ke ba wanda ya sani kuma tsakaninsa da su ɗin zai iya tsayawa a wani lungu ya wari dubu hamsin a ciki ila ya fito musu da dubu hamsin saboda haka jarabawar Allah ta'ala yana na yana kallonsa ya gaya zai ga dubu ɗari an bashi shi kaɗai ya samu shigowa amma sauran taran suna wajen ce je kowa ya bashi dubu goma goma kuma ka kaddara waɗanda suke wajen nan ko dubu biyu biyu aka ba su murna za su yi a ga wata jarabawa ko Allah ta'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani la yabalu wannakum Allah wallahi Allah zai dinga zai jarabce ku bi shay'in min as-sayd da wani abu na abun farauta tanaluhu aydikum da hannunku zai iya kamawa wa rimahukum da masunku jam'i ne na mashi li ya'lama Allah dan Allah ya gane man yakhafu bil ghaibi wane ne zai ji tsoron sa a fakaice akwai wanda zai nuna yana tsoron Allah amma bai na jama'a shi na Allah ne ya dinga wani takatsantsa yana amma in ya keɓance shi shi kaɗai wallahi talla ƙarya ne to dama Allah maɗaukaki a cikin jama'a in sallah zai a cikin jama'a mai kyau zai yi amma shi shi kaɗai in shi kaɗai zai kaya sa a gida ko a ɗaki ka je ka ga yadda yake sallah to shine Allah ta'ala ya ce li ya'lama Allah dan Allah ya san man ya khafu wane ne wanda zai ji tsoronsa bil gaibi a bayan ido famani ita da ba da zalika duk wanda ya ta'addanci ya ƙetare iyaka bayan haka falahu azabun alim Allah ya ce yana da azaba mai raɗaɗi ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la taqtulu sayda kar ku kashe abun farauta wa antum hurumun alhalin kun yi harama da aikin haji dokar kenan ko da kai dan farauta ne in za ka ga bauna ka ga ainihin wato musamman tafiya irin ta da da ake yi a kafa a yada zango a nan a sake a can to sai kuma kuka je kuna zuwa lokacin a wancan shekarun ma za ga shi kansa garin makar aidi yawanci jeji zami da haka za ka yi kana nan kawai kayi harama da aikin hajjin ka kila ma kana labbai kallahumma labbai kawai ga barewa ta zo ta wuce ga mutum yana rataye da kwari da bakansa kuma ga barewa wasu ma ba ma guda ɗaya ba bareyi an fahimta kuma an ce la taqatulu saida wa antum hurum sai mutum ya haka ta dan fulani kenan ya dai ce dan yatsa kawai ya ce shikenan ce la taqatulu saida wa antum hurum shikenan kawai zai kyale ta wa hurrima alaikum saidul barri ma dumtum huruma an haramta muku farautar tudu matukar kun yi harama matukar kun dimanci harama da aikin hajji ghaira muhillis said ba kuna masu halatta abun farauta ba wa antum hurumin alhalin kun riga kun yi harama da aikin haji ku halatta abun farauta kaga duk waɗannan ayoyin wajen guda uku duk suna magana akan idan mutum ya riga ya shiga harama da aikin haji ko umara to haramun ne yayi farauta waɗannan su ne dokokin da ko sharuɗan da suke da alaƙa da shi ɗan farauta ma'ana ɗan farauta ya zama musulmi ko ya zama cikin waɗanda musulunci ya halatta a ciyan kansu wannan na farko kenan na biyu ya zama ɗan farauta da gaske wanda ya ɗauke ta sana'a ba wanda yake farauta don wasa ba na uku kuma kada ya zama yana harama da aikin haji waɗannan su ne sharuɗan asa'id shi ɗan farauta to wanne ne kuma menene sharuɗan abin farautar ma ya ta'allaku bil masid abin da yake da alaka sharuɗan da suke da alaka da abin da za a farauta din shi ita dabbar wa amma shuruɗun lati ta ta'allaku bil masid amma sharuɗan da suke da alaka da abin da za a farauta fa an yakuna haiwanan abin da za a farauta din ya zama ta zama ya kasance dabba ce la yaqdiru al insanu ala tazkiyati wanda dan adam ba zai iya yanka ta ba fil halqi a makogoro wal labba ko ya caka mata mashi a labba wannan kwarin fa in qadara ala tazkiyati fi zalika idan ya samu ikon da zai yanka wannan dabbar fi zalika a cikin makogoranta ko a labba din fala budda min hato ba makawa sai dai ya yanka ta ta wuya ko kuma ya soka mata mashi wala yaljau ila gairiha ba zai fake zuwa gabin wata hanya ta kashe dabba ba wannan ba li'anna hal asulu domin yankan shi ne asali misali ya harbe ta da ya harbe ta sai ta faɗi yana zuwa kanta bata mutu ba to ba zai ce tun da ya riga ya harbe ta kawai ya rike hannunsa ya koma gefe ta ta juye juye ta ta harba harba sai ta mutu ba a sai zaro wuka kuma sai ya yanka domin yankan shi ne asali ba harbi ba ba ta gane to sharaɗin farko kenan sharaɗi na farko ya zamanto dabbar irin wadda ba zai iya yiwa a yanka ta bane a makogoro sai dai a harbe ta ko a cuna mata karnuka su je su kashe ta wa kadhalika law ramahu bi sahmi haka da dan farauta zai harbi dabba farautar tasa bi sahmihi da kibiyarsa aw sal aw sallada alaihi kalba ko kuma ya wato tura karansa kan wannan dabbar thumma adrakahu da ya cuna mata karen karen ya bi wannan dabbar sai shi kuma ya bi baya sun ma'adarakawu yana zuwa sai ya riski dabbar wa fihi hayatun mustaqirra tana da tabbatacciyar rayuwa bata mutu ba fa alaihi an yuhillahu to wajibi ne akan sai ya halatta wannan dabbar bizabihil mu'tadi da yanka irin na al'ada fil halqi a makogoro fa in kana bihi hayatun ghayra mustaqirra idan ko ya je tarar da karen ya riga ya kashe dabbar ba ta da wata rayuwa tabbatacciya ko kuma da ɗan ragowar numfashi amma karen ya yi mata illa 'yan sakanni kawai ƙila kafin ya ce ya yi kaza mata mutu to a wannan fa'in zabahahu fa hasanun in akwai ta galabaita kirs ya rage ta mutu sai ya ƙarasa da wuƙa to ya kyauta wa in tarakahu in ko ya ƙyale ta ya mutu min nafsihi ta mutu da kanta fala ithma alai ba laifi a kansa amma je ya samu karen da ya kayar da ita ya tumurmusa ta ta galabaita amma da rayuwarta cikakkiya ta rayuwarta mustaqirra tabbatacciya to nan kuma sai ya yanka amma ya tarar da karen ya yi mata kaca-kaca ya ainihin wato yi mata illar da yan daƙiƙoƙi kawai za ta mutu to in ya yanka ya kyauta mata in bai yanka bai kyale ta ta ƙarasa a haka babu laifi mafhum wa fi sahihain hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim idza arsalta kalbaka idan ka aika karanka fadhkur ismallahi alayhi to ka ambaci sunan Allah in sunan karan naka duna sai ka ce duna bismillah ka mota an fahimta ko kai bismillah sai ka cuna shi dan haka wannan bismillah in yaje kashe ta wannan bismillah shine karatun yankan na fata an gane fa in amsaka alaika idan ka aika karan sai ya kama maka dabbar fa adraktahu hayyan sai ka riski dabbar da ranta fazbahahu to ka yanka ta wannan hadithin Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 5476 Imam Muslim hadisi na 1929 kilahuma fi sayd wa zaba'ih dukkanin waɗannan malaman sun ruwaito sun kawo hadisin nasu a cikin as-sayd wa zaba'ih babun da yake magana akan farauta da yanka hadisi ne na Adi bin Hatim radiyallahu an to mun ji sharadin ita dabbar da za a yanka ko to ma ya kunu bihi sait abinda za a yi farautar da shi shi kuma wa amma ma ya kunu bihi sait amma abinda za a yi farauta da shi fa nau'ani nau'i biyu ne na farko al'alatul jariha makamin da yake kisa mutum zai farauta to dole ya samu makamin da yana yin kisa shine jariha allazi wato yake cewa kasaham kaman kibiya wasaib da takobi warrumhi da mashi kama asharatul aya kaman yadda ayat ta nuna tanaluhu aydikum wa rimahukum da hannayenku za su kama wari ma hukum da masunku kaga ashe mashi a cikin irin dangin mashi akwai kibiya sannan akwai takobi duk waɗannan ana iya amfani da su wajen kashe dabba don farauta ina fata an gane za a iya amfani da su wajen kashe dabba wajen farauta sai kuma nau'i na biyu alhaiwanul jarih dabbobi masu kisa su ma ana iya a hore su a dinga amfani da su wajen su dinga yin farauta allazi yaqbalu ta'lima amma irin dabbobin da suna karbar horo ana iya musu training kuma su iya shi yasa za ka galibi yan farauta suke ta'ammuli da kare saboda yana daga cikin wanda ana koya masa ya koya a nuna masa kuma za ka ga in ka koya masa ya san kai masa tsawa ya tsaya in ka aike shi ya tafi ba zai tafi ba ko da gashi yana kallon dabbar baya tafiya in kaga karanka baka aike shi ba da ya ga abar farauta ya bita to da sauran ka horon da ka bashi bai ba wannan kai taka tsantsan kai ya dinga kama maka ci sai ya zamanto an karantar da shi an bashi horo akwai inkiya kala kala da ya san su in kai mai inkiya iri kaza ya gane tafi ake nufi in kai masa wani inkiya ko fito kai ko kuma wani yare irin na yan farauta kai masa ya san tsayawa ake nufi ko wani abu mai kama da haka na ba ta gane shi ne ma'ana alhaiwanul jarih dabbobin da suke iya yin kisa sai ce amma fa allazi ya kabalu ta'alim irin dabbar da ke karɓar koyarwa ko horo kalkalbi kaman kare walfahad da zaki min siba'il haiwan daga cikin irin dabbobin da suke yin kata-kata da dabba su kamata shine as-siba'il haibaha'im walbaz da shaho shine albaz wasaƙar da kuma ainihin gaggafa min siba'i tsayir daga tsuntsaye waɗanda su ma suke fatattakan tsuntsu ko dabba su kamo to waɗannan duk ana yin amfani da su wajen yin farauta saboda wata dabbar farautar tana nesa da kai ba ka da gudun da za ka je ka cin mata to a irin wannan sai dai ka aika abin nan haka tsuntsun a sama yake shi sa za ga wanda suka ba da wannan horon sai ga mutum shahonsa akan kafaɗarsa yana ba shi saƙo yana aikensa yana kaza in ka duba kamar kasashen turai za ga kare ma hau aikensa aiki a sa masa yar wasiƙa a cikin a cikin ɗan kwando haka sai ya tafi an fahimta ya je gurin da za a yi aka ce su wani abu yayo shofin a rataya masa a wuyansa ya kuma dawowa to kaga duk wannan horo ne an gaya masa za haka ya san na gadi ne an ba shi horo ya san yan gida ya san irin yanayin mutanen da da ya gansu marasa gaskiya ne irin su aka ba shi horo ya kai musu farmaki ba za ka zo kawai ya ganka ba ka da alamun masu laifi kawai abin nan ɗinka ba so wannan shine horon da ake so a ba su shi ma shahon a ba shi irin wannan horon qala ta'ala ubangiji ta'ala ce qul uhilla lakum at-tayyibat ka ce uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku daɗaɗa wa ma allamtum da abinda kuka karantar minal jawarihi daga dabbobi masu kisa mukallibina kuna masu sakin su tuallimuna hunna kuna masu ilmantar da su mimma allamakumullah daga abinda Allah ya ilmantar da ku ya sanar da ku da haka in bai ji kai in bai ji kai bismillah ma ba zai tauba ko ka cuna shi sai ka yi bismillah sannan sai ta na fata an gane to waɗannan su ne kuma daga cikin nau'o'in abin da ake yin farauta da su su ne waɗannan ko dai makami ko dabba makamin ya zama wanda zai iya zuwa yi kisa in an harba shi ko in an sara ko in an daka da shi sannan sai kuma dabbobin su masu zamanto ma'in da suke iya karɓar horo ne suna karɓar umarni da hannu to waɗannan su ma in aka same su duk nau'o'i ne da ake amfani da su wajen farauta as-sayd bis silahil jarih to sai malai ya dauki na farko sai ce yin farauta da makami mai kisa was-sayd bil ala yin farauta da wata na'ura wato wata ala wato wani makami ko wuka ko adda ko takobi ko mashin ko kibiya yushtaradu idan mutum zai farauta da waɗannan makaman an sharɗanta fiha game da waɗannan makaman amrani an sharɗanta wasu al'amura guda biyu awwalan na farko an tamfuza fil jisim ya zama an harba wannan abun yana shiga ya zarce cikin jiki in takobi ne in ka sara zai yanka ya datsa ya shiga cikin jiki in kibiya can an harba za ta ji ta huda wannan abin ta shiga cikin jikinsa sharaɗin kenan kai ya zama da kusashe ne ko mara kaifi ya zama to in ya tafi kawai tankadar dabba yake yi to wannan sai ta zama mauquza irin wanda muka karanta a can baya ta zama al mauquzatu wanda suka yi aran gama ko da mota ta buge ta ko kuma wani abu mai karfi ya buge ta to wannan ba a ci suna cikin dabbobi guda takwas ne ko goma da muka karanta a can baya al mauquza an fahimta to makamin da za a yi amfani da shi a farauta ya zama mai kaifi ne wanda yana iya zarcewa ya shiga jikin dabba bi haisu ya kunu qatluha bin nafas ta yanda kashe ta yana kasancewa ne da zartuwar makamin cikin jikinta wal khadashi la bi thaqal ko kuma yana iya kashe ta bil khadash saboda yankatta da yayi ko yakushinta da yayi ko farkatta da yayi la bi thaqal ba da nauyi ba kawai kada ya zama nauyin abun ne ya je kashe ta kaifin abin ake so ya kashe dabbar ba nauyin abin ba idan nauyi ne ya je ya bankaɗe ta saboda nauyin wani abin ta faɗi ta mutu to ta zama maukuza ba a ci an gane wannan sharaɗin wa qad sa'ala adi akwai wani ina ganin adi din nan dan farauta ne ya tambaya nan zaka ji hadisan duk da ya kawo duk kusan shine adi bin hatim an fahimta wa qad sa'ala adi bin hatim adiyu dan hatim Allah ya kara masa yadda ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce inni armi bil mi'rab as-saida inni armi bil mi'rab as-saida yace ya ma'aikin Allah nakan harbi dabba farauta da kere shine al mi'rab da bahaushe yake cewa in kere na yawo zabo na yawo ko to kere shine al mi'rab ya ce nakan jefa abin farauta ta bilmi'irad da kere ban san ya zan abin nan ba amma dai su 'yan dattawan ciki na san an san kere kuma wanda yake da alaka da farauta shi ma baya bukatar man bayani in ka je ka samu a ba fate-fate ba ne a ba fate-fate ba ne kere makami ne yana da kaifi yana da faɗi shi sa suka ce idan ya je ya doki dabbar da wajen faɗin ta mutu ba za a ci ba amma in ka je shi jifa ake da shi da haka in ka jefe ta sai ya tafi da wajen fadin ya je yadda ki dabbar sai ta mutu ba za a ci ba amma kai sa'a kana jifa sai ya tafi da kaifin yana zuwa sai ya sare ta sai ta mutu za a ci kaga yanzu farauta a shiga cikin daji ba ilimi ashe ba wai rayuwar cikin gari ba hatta cikin daji sai da karatu fa usibahu yace kuma in samu abin da na jefa din na farautar قال inni armi bil mi'rad saida yace nakan jefa abun farauta da kere fa usibahu kuma na same shi qala sai annabi yace da shi idza ramaita bil mi'rad idan kai jifa da kere fa kharaqa sai keren ya keta dabbar ai nafaza fil jasad ya kutsa ya shiga cikin jikin dabbar saboda da wajen kaifin ya same ta da haka ya datsa sai ya shiga ciki fakul ka ci ko da baka sami yanka ba kana zuwa ashe keran jifan da kai da keran ya tafi da kaifin kuma ya shiga jikin dabbar kanka je kanta ta mutu wannan jifan da kai da kere shine yankan ka ci wa ma asaba bi ardihi abinda keran ya samu bi ardihi da fadin sa yaje yadda ki dabbar da ka jefa da fadin sa fala ta akul ba za ka ci ba to kaga wanda dan farauta ne kuma da kere yake amfani to kaga ga ka'idar yin farauta da kere wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 5477 Imam Muslim a hadisi na 1929 dukkanin su sun rawaito shi a cikin As-Said wa Zaba'i hadisin Ali bin Hatim وقد دل الحديث على أن المعتبر هو الخرق هو الخزق وأن حديث يانون أبن لورا هو الخزق شيني كيتاور إن كي جيفا كيتاور أكل أكري ديتا وإن كان القتل بمثقل كودا كسن وإن كان القتل بمثقل وعلى هذا لا يهل ما سيد برصاص البنادق sai yake cewa wa in kanal katulu ko da ku abin da ya yi kisan wato ko kuma wa in kanal katulu bi musakkalin ko da kisan ya kasance da wani abu wanda kai jifan da shi mai nauyi ne amma abin da ake so a kalla da kai jifan ba da nauyin ba nauyin abun ba ne ya kashe dabbar kaifin abun ne eh shikenan za a iya ci ina fata an gane wa ala hadha akan wannan ka'ida ya hillu kenan ashe yana halatta ma si da birusasil banadik ya halatta a ci abinda aka farauta da harsashin bindiga wal musaddisat to ni ban san bambanci ita ma bindiga ce amma da na duba sai aka ce ita musaddisat piston ita kuma banadik aka ce rifle nan san kowa waye da iya bambanta mana su wace irin bindiga ce rifle na'am mai babban kenan yawa to babba ita ce rifle na'am rifle ne ko to afuwa na ce rifle rifle ga malam ya abin nan ya gyara mu rifle to rifle kaga babban bindiga ke ko to sai kuma pistol ita kuma karama to duk waɗannan wato da ita rifle ɗin da ita pistol ɗin to harsashin da aka harbi dabba da waɗannan nau'o'in bindigogin ana iya ci wani hauha da makamancin waɗannan ɗin fa inna ha tamfuzu fil jisim domin waɗannan in an harba duk gaba su suna zartuwa ne fil jisim wato cikin jiki a shadda min nafazis saham mafi tsanani daga irin zartuwar da kibiya ke yi wa rumhi da mashi wa saifi da takobi shigar da bullet zai in an harba ai ya fi shiga cikin jikin dabba fiye da shigar da mashi ko takobi ko ainihin wato abin nan kibiya za ta yi ko to sai aka ce don haka ita ma tana da hukuncin idan dan farauta ya harbe ta in ta faɗi ta mutu za a iya ci amma ma rawahu ahmad min hadithin amma hadisin da imam ahmad ya ruwaito la ta'kulu min al-bundukati illa ma zukiyat akwai hadisin da abdullahi dan abbas ya ce la ta'kul karkaci min al-bundukati daga abinda bindiga ta kashe illa ma zukiyat sai abinda aka yanka to ga wani asar daga abdullahi dan abbas bunduka kaga bindiga kenan ko alam bahaushe kenan to karkaci abinda bindiga ta kashe sai an yanka wannan athar din rawahu ahmad fi musnadi wa qala mukharrijuhu wa hadha isnadun da'if linqita'ihi ma bayna ibrahim an-nakhai wa adi bin hatim suka ce wannan hadithin waɗanda suka fitar da shi sun ce isnadinsa akwai rauni saboda an samu inqita'i tsakanin ibrahim an-nakhai da adi bin hatim da haka a sheik nasiruddin albani ma ya rauna nashi a cikin gayatul maram a shafi na hamsin da haka hadithi ne wanda bai inganta ba cewa kar a ci abin da bindiga ainihin wato ta kashi sai an yanka wa ma rawahul bukhari abinda imamul bukhari ya ruwaito min qaul ibn umar na maganar abdullahi dan umar fil maqtulati bil bunduqa game da dabbar da aka kashe ta da bindiga abdullahi dan umar ce tilkal mauquza yace ita ma wannan mauquza ce al mauquzatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma akala sabu yace ita abdullahi dan umar yace abinda bindiga dabbar abinda bindiga ta kashe na dabbar farauta ba za a ci ba yace me yace saboda tilkal mauquza wannan dabbar da bindiga ta kashe ta ita ma ta zama mauquza imam al-bukhari ya ambaci wannan a cikin az-zaba'ih wa sayd mu'allaqan mawqufan alai amma hadisin mawqufi ne zuwa ga abdullahi dan umar wa rawahu al-baihaqi fi sayd wa zaba'ih haka imam al-baihaqi a cikin as-said wa zaba'ih ya ruwaito wannan hadisin hadisi na 19418 sai yake cewa fal bunduqati huna hiya allati tuttakhadhu min dinin fayaybas wato fal bunduqati huna bindigar da shi abdullahi dan umar yake nufi anan cewa in ta kashe dabba ba za a ci ba ita ce allati tuttakazu min dinin ita ce wadda harsashinta na ƙasa ne harsashinta wato na yumɓu ne fayayi basa sai in aka yi borusan ko kuma abinan harsasan idan aka yi su da yumɓu ake yin su in suka bushe to su ne ake sa a cikin bindiga ana harbi da su fayurma biha to da irin wannan wato yumbin da ya bushe da su ne ake yin harbi su ne kamar ainihin wato abin nan harsashin bindigar toka to ita ma haka ake samata to kaga bindigar toka ke an fahimta ko ita ce wadda ake kira bindigar toka to kaga bindigar toka ita ce wadda abdullahi dan umar yake magana cewa an harbi dabba da ita ba za a ci ba fahiyar shay'un ghairal bundukiya tamaman domin ita wata aba ce ba cikakkiyar bindiga ba ce kaga dai ita ce dai bindigar toka ba cikakkiyar bindiga ba ce ita an gane wa mithlul bunduqati ma da bi hasal khazb wato irin misalin irin wannan bindigar tokar to haka za ka yi hukunci da ma da abin da aka farauta bi hasal khazfi da tsakuwar harbi tsakuwar harbi ita ma wato hukuncinsa ɗaya da bindigar toka ba za a ci abin da suka kashe ba faƙad na annabiyu sallallahu alaihi wasallama an alkhazb domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana khazb me khazb sai ce arramyu bi hasatin shine yin wurgi ko harbi da tsakuwa wa nahwiha da makamancin haka wa qala yace innaha la tasidu saidan ita dai tsakuwa ba ta kashe abin farauta wala tankawa aduwan ba ta kashe makiyi a wajen yaƙi lakin na sai dai ita taksuru sinna amma tana iya karya haƙori sannan wata fa'ula aina tana iya tsayayar da ido aikin ta kenan da haka ita ta'adi take ba gyara ba an fahimta yanzu na ana harba mutum in aka yi tsotsayi ya zo aka harbu aka harbi idan mutum sai idan mutum ya tsiyaye shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ko ka sa da dan yatsa ka balla ko kuma ka sa abin harbi ka harba inda da tsakuwa ne ina fata an gane wannan hadithin shi ma imamul bukhari ya rawaito shi hadisi na 5479 imam muslim hadisi na 1954 dukkan su sun rawaito su a cikin sun rawaito shi a cikin as-said wa zaba'ih hadisin abdullahi bin mugaffar to an ce lokaci ya insha Allah sai mu tashi faniyan ko sai mu tashi saniyar din insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana amin amin